بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah madaukakin sarki wanda da dacewarsa da ganin dama sai ba mu dama haduwa a wannan masallaci da ake ce mishi Masjidus Sahaba a wannan yammaci na Alhamis 27 ga watan Rabi'in al-Awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 wanda yau majalisi ne na aqida muna karanta littafin alƙaulus sadid inda za mu tashi babi na talatin da hudu ƙalar musannifu rahimahullahu ta'ala babun min al'imani billahi asabru ala aqdarillah malan Allah shi kanshi da gafara ya ce babun wannan babin ya zo ne domin yin bayani cewa minal imani billah yana daga imani da Allah maɗaukakin sarki as-sabru ala aqdarillah yin hankuri akan abin da Allah ya kaddara kenan aqdarullah al-mu'lima kaddarorin Allah da kan kaddarawa masu zafi masu ciwo abinda ake so ga duk mai imani ya haƙuri ya jure akan ƙaddarorin Allah masu zafi masu cutarwa ina fata mun gani kenan yana daga imani yana daga abin da zai sa imanin mutum ya cika ya kammala yin haƙuri ina fata mun gani shi yasa ya kawo shi a cikin kitabut tauhid saboda alaƙa shi da imani idan mutum yana haƙuri a kan masa'ib da sukan same shi da jarrabobi na rayuwa da sukan riske shi to hakan sai ya sa imani shi ya daɗu ya kammala amma idan ya kasance baya haƙuri yakan kai kuka har ya dinga nuna fusata akan abin da Allah ya ƙaddara masa na cutarwa to wannan yana nuna ƙaramci da ƙasa ta daraja ta ƙasa ta imanin shi wanda ba a sa haka ga mumuni ina fata mun gani kenan yana daga cikin imani da Allah yin haƙuri akan ababen da Allah zai jarraba ka da su na ƙaddarorinsa masu zafi wanda al'iman idan aka ce imani a mahangar ahalus sunnati wal jama'a shine qaulun bil lisan ko faɗa ka yi firici da harshenka wa amalun bil arkan sannan ka yi aiki da gaɓaɓuwanka wa atiqadun bil janan sannan ka ƙudire hakan a zuciyarka sannan shi imani yazidu wa yanqus yana daɗuwa sannan yana ragewa yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi imani yana daɗuwa lokacin da kake aikata ayyuka na ɗa'a sannan yakan ragu lokacin da kake aikata sabo wannan shine tarifin imani a wurin malaman ahlus sunnati wal jama'a ina fata mun gane kenan dole imanin kai ce kudu da aiki da kudirin zicci ina fata mun gane ba yiwa ya zamanto ka imani amma baka ayyukan musulunci gaba ɗaya ba zai taɓa yiwa ba ina fata mun gane kenan lafiyayyen kuduri a zuci firici da halshenka aiki da gababuwan jikinka sannan imani yakan dadu yakan ragu sabanin wasu firak adalla wanda suke ganin imani daraja guda ce dan haka a wurin su babu bambanci tsakanin imanin mutum da imanin mala'ika jibril ko kuma imanin sauran annabawa saboda wurin su imani daraja guda ce wanda ba gaskiya bane saboda imani hawa hawa ne ina fata mun gane gwargwadon ɗa'aka da biyayyaka ga Allah gwargwadon yadda za ka samun daɗuwa imaninka ta ɗagu gwargwadon kuma kasawarka da aikata saɓanka zai sa daraja ta imaninka ta rage ina fata mun gani kuma dalilai suna da dama na alkur'ani mai girma da hadisan ma'aiki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke nuna cewa imani darajoji ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa imani daraja 70 da ɗoriya ne bid'un wa 70 daraja yace a'laha kalimatu la ilaha illallah adnaha imatatu al'adha 'an at-tariq kana kaga akwai kololuwan imani sannan akwai mi daraja ta karshe sannan hakuri menene hakuri abinda yake ce ma hakuri shine kame zuciya da riƙe ta kame yadda Allah maɗaukakin sarki ya fori manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace isbir nafsaka ma'al ladina ha isbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha ka hankurtar da zuciyarka tare da waɗannan wanda suke ambatan Allah menene ka hankurtar da zuciyarka kenan ka tsare ta ka zamna tare da su shi ne tsare imani tsare mai ake ce shi ne haƙuri tsare kai dakatar da kai na fata mun gane shi ake ce haƙuri a lugar larabci kenan amma a shar'ance idan aka ce haƙuri shi ne tsare rai ko tsare zuciya wurin yin ɗa'a ga Allah maɗaukakin sarki da nisanta saba masa da kuma nisanta yin fishi da fusata akan abin da Allah ya kaddara maka na cutarwa ina fata mun gani ka tsare ranka ka hankurtar da ita wurin aikata da'a ko shakka babu in dai ba ka tsare ranka ba ka hankurtar da ita to yana da wahala ka iya da'a ga Allah madaukakin sarki salloli guda biyar a yini lokacin zafi lokacin sanyi balle ma sallar asuba za ka tashi ka yi alawala cikin tsananin sanyi kana cikin bacci ka tashi ka yi alawala da ruwa mai sanyi ko kuma wanka ne ya kama ka na janaba ka yi wanka sannan ka halarci sallah a masallaci tare da jama'a in ba ka hankurtar da zuciyarka ba yana da wahala yin haka sai da taimakon Allah yau da gobe kai ta haƙuri kana yi ƙarshen sai ka samu sakamako mai kyawu a wurin Allah maɗaukakin sarki ina fata mun gane haka duk wani aiki da za a yi amfani da dukiya wurin aikata shi sai ka hankurtar da zuciyarka ba da zakka taimaka ma marasce taimaka ma marayu taimaka ma matafiyi da makamantansu da infaqi fi sabilillah in ba ka daure da zuciyarka ba za ka yi aikata hakan ba saboda aiki ne na kuɗi wanda kuma yana da wahala sai wanda Allah ya sare ina fata mun gane haka aikin haji kai duka dai da'o'i duka gaba ɗayansu suna buƙatar haƙuri da jurewa haka nisanta sabo sabo wani abu ne wanda raina son sa shahawat ne ko wanda raina buƙatan haka kuma ga shedan na fusgar ka yana son ka aikata amma duk da haka sai ka hankurtar da zuciyarka ka kame daga barin aikata sabo duk da raina so kuma shedan na janka sai ka ƙi ina fata mun gane sannan ka yi haƙuri akan ababen da Allah ya ƙaddara maka da za su same ka masu zafi ƙaddara na rishi ƙaddara na lalacewar dukiya ƙaddara ta rashin lafiya a jikinka da makamantansu shi ma sai ka yi haƙuri ina fata mun gane sannan haƙurin akan abin da Allah ya ƙaddara maka kowane iri ka kame ka haƙura in kai haka haka sai ka samu sakamako mai kyau قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى da fadar Allah madaukakin sarki yace wa man yu'min billahi yahdi qalba duk wanda ya imani da Allah ya sallama ma abinda Allah ya dora masa na kaddara yahdi qalbahu sai Allah ya shiryar da zuciyarsa zuwa yin haƙuri qala alqama imamu alkama ya ce huwar rajulu tusibuhul musiba faya'lamu annaha min indillah ma'anan wannan aya inji imamu alkama huwar rajulu tusibuhul musiba mutunan da musiba za ta same shi faya'lamu annaha min indillah sai san cewa wannan musibar daga Allah ne madaukakin sarki fayarda sai ya yarda da abin da Allah ya kaddara masa wa yusallim kuma ya sallama makaddara Allah ina fata mun gani kenan mutanen da musiba ta same shi musiba sawa'un cikin rayuka ne yayin rashin masoyi sawa'un cikin iyaye ko cikin ƴaƴa ko cikin mata ko makusanta ko ɗaya daga cikin aminansa da yarsu kaga musiba ce ina fata mun gani ko musiba cikin dukiyarsa kariya arziki ya samu asara yayi gobara ta kone dukiyarsa ƴan fashi suka tare suka amshe da makamantansu daga cikin irin masa'ib da sukan samu dukiya ko musiba a cikin gangan jikinsa rashin lafiya ce ta same sa da makamantansu daga irin cututtukan da suka iya samun dan adam ina fata mun gane ko musiba cikin gonarsa ko cikin ababen da ke kama da haka to idan suka same sa sai san cewa wannan al'amarin daga Allah sai ya yarda da abin da Allah ya zartar ya kaddara a kansa kuma ya sallama to irin wannan mutunan shine wa man yu'min billahi yahdi qalba duk wanda ya sallama ma Allah akan abin da ya kaddara masa ya yarda to yahdi qalba sai Allah ya shiryar da zuciyarsa zuwa ga yin hakuri Allah ya shiryar da zuciyarsa ya samu haske ya samu kwanci hankali ina fata mun gane wa fi sahih muslim hadisi yazo a cikin sahih muslim an abi hurairah daga abu hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi qala yace ithnatan fi an-nas huma bihim kufr at-ta'n fi an-nasab wan-niyahatu 'ala al-mayyit hadisi a cikin sahihi muslim daga abu huraira abu huraira yace lalle manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi qala yace ithnatan fi an-nas halaye guda biyu finnasi a cikin banu adam kuma bihim kufrun waɗannan halayen game da mutanen nan ko a cikin mutane kufrun kafirci ina fata mun gani kuma bihim kufrun wannan ɗabi'un guda biyu kafirci ne yana wasu halaye ne guda biyu wanda ba za su gushe ba za a same su a cikin banu adam musulminsu da wanda ba musulminsu ina fata mun gani kenan wata ɗabi'a ce da ba za ta gushe ba kullum tana cikin al'umma annabi kullum za a same ta kuma wannan ɗabi'a annabi ce kafirci ne sai dai malamai suka ce idan ka ga kufrun idan ta zo na kira ba ta da alif wallam ai kun lura ku duba da ke ku gani kufurun ai ba al-kufur bane ko to idan ta zo na kira tana nihin karamin kafirci idan ta zo na kira tana nihin karamin kafirci kenan da kaga lafazin kafirci a cikin alqur'ani ko cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a na kira babu alif wallam ta tare da shi yana nufin karamin kafirci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce سباب المسلم فسوق وقتاله كفر zagin musulmi fasikanci fada da shifa da ya kasa annabi sai ce menene kufrun kafirci ne kaga nan kufrun na kira ne bai zo da alif wallan ba shike nuna karamin kafirci ce kabiratun ce min al-kaba'ir kafirci ne wanda ba zai fitar da mai yin shi ba daga bar musulunci haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wani hadisin ku kasance a bayana kuffar yadribu ba'dukum riqaba ba'd la tarji'u ba'di kuffaran kaga nan ma kuffaran nakira ne kar ku zo kar ku kasance bayan wucewa ta kafirai shashan ku yana sare wuyan shashi kai zaman to akwai fada tsakankanin ku kenan wanda fada tsakankanin musulmi kafirci ne da zai fitar da su daga musulunci ko babban laifi ne babban laifi ne me ke nuna cewa ba kafirci bane ba Allah madaukin sarki ce wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu idan aka samu tawaga biyu ta masu imani sun yi mi sun yi yaki an yi kashe-kashe kaga an yi kashe-kashe amma sai Allah ya ce makungiyoyin duka biyu mi masu imani wanda ke nuna abinda suka yi kafirci ne amma ba babba da zai fitar da su gabar musulunci ina fata mun gani amma idan ya zo da al al-kufuru wannan yana nihin kafirci babba da zai fitar da ma'abutansa daga bar musulunci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce bainar rajuli wa shirki ko baina ar-rajuli wa shirki me hadisi yake cewa bainar rajuli wal kufri tarku salah bainar rajuli wal kufr al kaga alfi wallam ta shigo wanda ke nuna mutum idan ya bar sallah ya zammi kafiri ya fita daga musulunci sam ko yawwa to nan yana nuna karamin kafirci ga halayen guda biyu annabi zai ambata mana na farko at-ta'anu fi nasab suka cikin dangantakan mutum suka cikin kabilan mutum ina fata mun gane a ce wanga kaza ne an gane ko kabila ka ai ku kaza ne ku hausawa ne ku kaza ne ku kaza ne da nihin aibata ku wannan kafirci ne babban laifi ne yana da munin gaske ko ka aibata mutum da mahaifiyarsa ko ka aibata mutum da babansa ko da kabilarsa da makamantan haka ina fata mun gane kana nufin wai aibata sa da walakanta sa na biyu wa niyahatu alal mayyit da kuka na mutuwa kuka a mamaci irin kukan mutanen jahiliya kenan ina fata mun gane a daga wane ya mutu ya mai yin kaza mai yin kaza mai aikata kaza ina za a samu kaza tunda ya riga ya tafi kaza da kaza da makamantansu wanda da mutanen jahiliya sukan yi haka to irin wannan kukan shi ma kabiratun ce minal kabaya saboda muninsa annabi ya ambace sa da sunan kafirci walahuma an ibn mas'ud marfu'a laysa minna man daraba al-hududa wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wa al-jahiliyya walahuma hadisi yazo a cikin bukhari da muslim daga abdullahi dan mas'ud marfu'an hadisi har zuwa manzon Allah tsira da mace Allah sabbata a garshe ne marfu'a annabi ce laisa minna man darabal hudud baya daga cikinmu man darabal hudud wanda ya dinga bugon kumatinsa wa shaqqal juyub da wanda ya dinga cire tufafinsa wa da'a bi da'awal jahiliya sannan ya dinga da'awa irin ta da'awan mutanen jahiliya to kaga hadisin nan na farko da muka karanta da wanga mai bi masa duka suna nuna karamcin haƙuri karamcin haƙuri tunda karamcin haƙuri zai sa idan an ma mutum mutuwa ya dinga daga sauti yana nuna kasawa yana nuna ya lalace yana nuna cewa mamacin nan da ya mutu an yi asara saboda kaza da kaza da kaza da kaza da yake aikatawa kaga wannan akwai karamcin haƙuri da tare shi haka wannan hadisi na biyu ma annabi yana nuna cewa baya tare da mu bimana ba ni ba shi duk wanda musiba ta same shi ya dinga marin kansa asa akwai wanda da an gaya masa mutuwa sai ga yana dukan kansa yana marin kansa wani ya dinga buga kansa ga bango duk abin da ya samu sai an rike sa kaga wannan yana da karamcin me hakuri idan musiba ta shafe ka hakuri ya kamata kai alladhina idza asabatuhum musiba قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون wa shaqqal juyub da mai cire tufafinsa musiba ta same su saboda ya hasala ya fusata sai dinga cire tufafinsa kaga maimakon yayi hakuri akan abin da Allah ya kaddara masa mai zafi sai ka sakuri yana ciccire tufafinsa wa da'a bi da'awal jahiliya ko ya dinga da'awa irin da'awan mutanen jahiliya mun shiga uku mun mutumin lalace da makamantansu ina za mu shiga ina za mu yi da makamantansu wannan da'awa ce ta mutanen jahiliya kaga wannan babu haƙuri tattare da shi wanda abin da ya kamata gare shi ya yi haƙuri a kan abin da Allah ya ƙaddara masa na musiba sai Allah ya shirya da shi وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي حديثي دقى أنس للي من ذا الله سيرا دا منش الله صبت أقريش قال يتي إذا أراد الله بعبده الخير إذن الله مؤككين سركي ينفاتش الخير دباوانسا الله يسوي مك الخيري ajjala lahu bil uqubati fid dunya sai Allah ya gaggauta masa uquba a nan gidan duniya idan Allah ya nufaci ka da alkhairi sai ya gaggauta maka yin uquba a nan gidan duniya bi ma'ana idan Allah ya so ka da alkhairi sai ya jarraba ka da abubuwa wanda yake maras daɗi ya maka uquba ya jarrabe ka da rashin lafiya da cuta kai ta magani kana wahala wannan jarrabar da ya maka da rashin lafiya da cututtuka sawa'un cikin jikinka ko cikin jikin iyalinka ko dabbobinka da makamantansu to Allah ya soka da alkhairi ne saboda yin hakan zai sa Allah ya yafe maka wasu kurakuranka da wasu laifuffukanka har ka haɗu da shi baka da zanubi ko guda sai shaka gidan aljanna so da dama za ka ga Allah yana jarraba wasu bayu daga cikin bayansa kafin ya karɓe su sai ya jarrabe su da rashin lafiya ya samu sati ko wata ko kwana uku ko kwana goma yana kwance baya da lafiya ana ta magani a wannan lokacin yana ta komawa zuwa ga Allah yana neman kusanci ga Allah yana ta neman gafar ubangiji kuma wannan musibar da Allah ya aza masa sai ta zamanto sanadiyya ta kankare masa zanubansa shi yasa idan ka je ziyara ta marasa lafiya sai ka ce la ba'asa tahuran insha Allah karka damu wannan ai kama tsarkake ka ne ake daga laifuffukan ka in Allah ya soya to sai kaga Allah ya jarabi mutum da wannan sati kwana uku sai kaga Allah ya karɓi rayuwar shi sai Allah ya tsabtace shi ya wanke shi daga dukkan wasu laifuffukan da ya kamata a kama shi da su sai a wanke shi a tsabtace shi sai je mu Allah mai tsarkin da baya da wani laifi sai a shigar da shi gida an can shi ne idan Allah ya so ka da alkhairi sai ya jarrabe ka da ababen da ba su da daɗi a rayuwa ina fata mun gani ko kuma ya kasance abubuwa da dama suna samun ka na rashin jin daɗi samun cikin kasuwancinka ko iyalinka ko a karan kanka kai ma to Allah yana maka hakan don ya maka wani buɗi na musamman ina fata mun gani ka kama wanga ya lalace sai ka kasa ragwancewa kuma ka kama wani wata sana'a kuma abin ya lalace ka buga nan ya karshe sai ka ga Allah ya maka wani buɗi daga karshe mai alkhairi ina fata mun gani yau wa idza arada wa idza arada bi 'abdihi sharra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiyahu bihi yawm al-qiyam idan ku Allah ya nuface bawansa da sharri sai ya kyale sa da zunubinsa har sai ya haɗu da Allah rata shi alƙiyama yana ta laifi kasuwanci na buɗewa yana ta zina shan giya yana aikata ayyukan sharri lafiyar salau ba ciwon kai ba masassara kuma harkoki na ta buɗewa wannan jaraba ce wannan fitina ce sai Allah ya kyale ka kana ta yi kana jin daɗi sai radda ya damƙe ka sannan kuma sai maka sakamako akan abin nan da kake aikata Allah kare kenan ba daɗi ba ne ba kaga kana ta saƙo kana ta abubuwan da ba su dace ba kuma lafiyar kalau babu jarrabawa cikin dukiyarka cikin jikinka cikin iyalinka komai normal kuma kana ta saba ma Allah wannan fitina ce a gare ka ina fata mun gane ba alkhairi bane ba sharri ne a gare ka kenan وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذا الله تقرأ دا مجال الله صبت أغريش يتي إن عظم الجزاء مع عظم البلاء للي جرمان ساكمكو دلادا ينا تارد جرمان بلائي والغدا يد أكا جربيك جربا وكتي جرما بلائن كيس أنني تو والغدا إر لادا لذاك سامو دا ساكمكو أوران الله مدوكا كنساكي وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم kuma lalle Allah madaukakin sarki idan ya so mutane sai ya jarrabe su in Allah ya so ku da alkhairi sai ya jarraba la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum ko ba da za ku yi imani Allah ya kyale ku sai ya jarrabe ku to jarraba ka da Allah zai yi wannan yana nuna yana son ka yana kaunak rashin lafiya ta same ka albishir gare ka Allah yana son ka yana kaunar ka shi yasa ya jarrabe ka da rashin lafiya kariya ta same ka arzikinka to wannan yana nuna Allah yana son ka shi yasa ya jarrabe ka da wannan ka sallama ma Allah ka yarda da abin da ya kaddara maka sai Allah ya maka alkhairi faman radiya falahu rida duk wanda ya yarda ya miƙa wuya game da abin da Allah ya kaddara masa na rashin jin daɗi falahu rida to zai haɗu da yarda Allah maɗaukakin sarki wa man sakhita duk wanda ya fushi ya hasala ya nuna rishin jin daɗinsa da damuwarsa akan abin da Allah ya jarrabe shi akai ya ki sallama ma Allah falahu sukhtu to zai haɗu da fushin Allah maɗaukakin sarki hasanahu imamu tirmidhi imamu tirmidhi ya hasana da wannan hadisi sai sharhi na abdurrahman bin nasir sa'idi ko malaci babu minan imani billahi asabru ala aqdarin haka ne eh aka masail mashi fihi masail malaci akwai mas'aloli a wannan babu al'ula mas'ala ta farko tafsiru ayati taghabun mun ji fasara ayan nan ta cikin suratul taghabun wa man yu'min billahi yahdi qalban ko wa man yu'min billahi yahdi qalban الثانية مسألة تبيو أن هذا من الإيمان بالله للي ونينا دكتشكين إيماني دا ألا مدوكا كنسك الثالثة مسألة تأكو الطعن في النسب من جمينين حكومتين سوكا أتشكين دنغانتاكا متنكوك أبيلسا كوكا أي بتاسا دك أبيلسا هنا فاتا من غاني الرابعة مسألة تهدو شدة الوعيد في من ضرب الحدود من جزء وعيدي da azaba dangane da mutanen da ya dinga marin kansa wa shaqqal juyub ko ya dinga cire tufafinsa wa da'a bi da'awal jahiliya sannan ya dinga da'awa ta mutanen jahiliya mun ji menene hukuncin sa inda hukuncin sa annabi ya ce ba ni ba shi ina fatan mun gane shi yasa malamai suka ce abin da ya shafi ayoyi na wa'idi ko hadisai na wa'idi a bar su kamar yadda suka zo annabi ya ce ba ni ba kai ina fatan mun gane duk da ba ni ba kai kinan ba ta nuna kafirci so da ayyukan suna nuna cewa munanan laifi ne ba su kai ga kafirci alkhamisa mas'ala ta biyar alamatu iradatin lahi bi abdihi alkhair mun ji menene alamar idan Allah ya nufaci bawan shi da alkhair as-sadisa mas'ala ta shida iradatul lahi bihi ashar sannan mun ji alamar da take sa Allah ya nufaci bawan shi da sharri as-sabi'a mas'ala ta bakwai alamatu hubbillahi lil abd mun ji menene alamar da ke nuna Allah yana son bawa shine ya jarrabe ka ina fata mun gani as-samina mas'ala ta takwas tahrimus sukhti mun ji haramcin yin fishi akan abin da Allah ya kaddara maka at-tasi'a mas'ala ta tara thawabur ridha bil bala' mun ji menene sakamakon yarda da bala'i idan Allah ya jarrabe ka da bala'i ina fatan mun gane kenan idan Allah ya jarrabe ka da bala'i kai yi hakuri kai yarda da wannan abin da Allah ya kaddara maka sai Allah ya shiryar da zuciyarka ya haskaka ta sannan ya maka buɗi kenan sai sharhi na malam abdurrahman bin nasir sa'idi rahimahullahu ta'ala ko malaci amma sabru ala ta'ati llahi was-sabru ala ma'siyatihi fa huwa zahirun li kulli ahad yace amma yin hakuri akan da'a ga Allah biyayya gare shi kenan da kuma yin hakuri akan nisance masaban Allah malaci fa huwa zahirun li kulli ahad abin ne wanda yake bayyane a kowane ɗaya daga cikin musulmi ya san abin da ake nufi annahuma minal iman cewa su binnan suna daga imani bal huma asasuhu wa far'uhu bal ba haka ba ma su binnan yin haƙuri akan biyayya ga Allah da yin haƙuri akan nisanta saban Allah yace su ne foundation na imani da kuma rassan imani fa innal imana kullahu sabrun so da shi imani gaba ɗayansa haƙuri ne alama yuhibbuhu Allah wa yarda akan dukkan abin da Allah yake so kuma yarda da shi wa yuqarribu ilayhi sannan da dukkan abin da ke kusantar da bawa zuwa ga Allah wa sabrun ala maharimillah sannan da haƙuri akan dukkan abin da Allah ya haramta fa inna ad-dina yaduru ala thalathati usul mala ce ka sani addini yana kai kawo ne akan asalai guda uku تصديق خبر الله ورسوله gaskata labarin Allah madaukakin sarki da kuma gaskata labarin annabinsa wamtithalu amrillahi wa rasulih sannan da biyayya akan umarnin Allah kuma da akan umarnin manzansa wajtinabu nahyihima da nisanta hannun su gaba daya abinda Allah ya hane ka da kuma abinda annabi ya hane ka فالصبر على أقدار الله المؤلمة sannan haƙuri a kan abin da Allah ya ƙaddara maka mai zafi dakhilun fi hadhihi al'umum yana shiga a cikin wannan umumin gamamman magana kenan wali kulli shakhsin bizikiri li shiddati alhajat ila ma'rifatihi wal amali bihi shi yasa ya zan dole akan kowane mutum walakin khussa bizikiri yawa walakin khussa bizikiri malace an an kebance imani da kaddarar da Allah ya aza maka mai zafi an kebance ta da ambato ne li shiddati alhajat ila ma'rifatihi saboda tsananin bukata zuwa ga sanin haka wal amali bihi da yin aiki da haka ina fata mun gane yace malam ya kebance wannan babin cewa mutun yayi hakuri akan kaddara Allah da za ta same sa mai zafi ba wai bai ba wai dan baya shiga cikin gamamman yin imani da Allah ba yana shiga an kebance sana da ambatau dan mutun ya kula da shi sosai kuma ya ilimi akan haka fa innal abda mata alima anna al musibata bi idhnillahi wa anna Allah atamma al hikmata fi taqdirha وله النعمة السابغة في تقديرها على العبد رضي بقضاء الله وسلم لأمره وصبر على على المكاره تقربا إلى الله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه ما لتسبو da shi bawa a koda yaushe idan yana da cikakken sani na cewa lalle dukan musiba daga Allah ne kuma Allah bai jarrabe ka da musiba ba sai dan ya cika wata hikima da ya kaddara ta sannan ya cika wata ni'ima da ya kaddara ta akan bawansa to idan bawa ya san haka radiya bi qada'illah sai yarda da kaddara Allah ina fata mun gane duk wanda ke da sanin cewa duk abin da ya same shi na musiba mai radade daga Allah ne kuma Allah ba zai jarrabe ka da musiba ba sai kalkashin wata hikima ta musamman da ya kaddara akan hakan to hakan zai sa ka yarda da abin da Allah ya kaddara maka wa sallama li amrihi sannan ka sallama ga al'amarin Allah wa sabara ala al-makare sannan mutum ya haƙuri akan ababen da ba su da daɗi taqarruban ila Allah dan neman kusanci zuwa ga Allah wa raja'an li thawabi dan kuma neman ladan Allah madaukakin sarki wa khawfan min iqabihi da kuma jin tsoron azabarsa واغتناما لأفضل الأخلاق sannan da ƙoƙarin ribantan mafi kyawun ɗabi'u fatma'an na kalbuhu sai kaga zuciyar mutum ta nutsu wa ƙauye imanuhu wa tauhiduhu sannan imanin sai ƙarfafa sannan tauhidinsa kuma ya karfafa ina fata mun gane قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرياء مالن الله يجكن shi da rahama yace babu ma jaa fi riya baban da yazo domin yin bayani game da abin da yazo na hukunci game da riya menene ar-riya ar-riya shine kayi aikin da ake neman kusanci da shi a wurin Allah dan mutane su gani wannan shine riya ka aikata ibada don ka birge mutane duk aikin da ake neman kusanci da shi a wurin Allah ba a yinsa don mutane su gani su yaba ka idan ka yi hakan ka fada cikin riya wanda kuma duk mai nuna aikinsa da nufin a gani a yaba sa baya da sakamako ko guda a wurin Allah akan wannan aikin da yi don a gani ina fata mun gani mutumin da za yin sadaka sai ya yi ta don a ce yana yin sadaka don ya birge mutane to baya da ladan wannan sadaka ya yi asara ina fata mun gani mutumin da zai fita shahadi don ɗaukaka kalmar Allah da nahin a ce yana da ƙarfi da nahin a ce baya tsoron makiya da nahin a ce kawai yana yin aiki sosai ko yana kai farmaki sosai baya da wani lada sai wannan maganar da aka yi kawai mutumin da zai kasance malami ne da ke da'awa yana kiran mutane zuwa ga Allah ko yana ba da sallah sallar tarawih qiyamul layl da makamantansu dan a ce ya iya karatu dan a ce yana da salon da'awa dan a ce ya birge mutane shine nufin sa to baya da lada ko guda auren Allah wannan shine riya sannan bayan riya akwai jiyar da mutane aikinka so da riya galibi akan yi ta ne a gaban mutane to akwai wani aikin da za ka yi tsakaninka da Allah kawai babu wanda ya sani sai kai sai Allahnka amma sai ka zo ka gaya ma mutane kenan ka ji yadda su kaga wannan shi ma nau'i na nami na riya mutum ya kiyamun lailin shi ya tashi da daddare ya yi raka'o'in shi ya yi azkar ya yi salati ga manzan Allah sai an zo cikin fada ana hira sai ce ainihin jiya ban samu kwana ba lafiya kwana na ina kiyamun lailin subhanallah wa kake gaya ma wanda ka yi don shi bai sani ba bai gani ba wurin wa kake neman lada wurin shi to don me za ka gaya ma mutane don me za ka gaya ma mutane haka kuma bai da kyau ka yi ƙoƙarin dangana wa kanka wani aikin da ba ka yi ba don a yabe ka da shi shi ma yana da munin gaske jiya bin yi kwana ba sai ku yi shiru kaga mutane su ce watakila kiyamun lele ya tai watakila karatun ƙur'ani ne ya tai ba kai kwana mai ya faru shi sa sahabin nan sai ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su wane ne ya ga tauraron da ya faɗi jiya sai ce ni na gan shi tauraron da daddare ne fati sai ce ni na gan shi sannan sai ya ƙoƙarin kare kansa da a yaba sa da abin da ba shi ya yi ba sai ce walakin ni lam akun fi salatin ba haƙiya mulili ba ne niki kawai katari ne aka yi na gan shi ya ce walakin ni ludistu abin da ya sa na ganshi da daddaren nan wani abu daga cikin ababen da ke harbi ko kuna maka wani abu ya harbe ni ban samu kwana ba shi yasa na ga faɗo wannan tauraron kenan ka nisanci a yaba ka da abin da ba shi kake yi ba ba gaskiya ba ne ina fata mun gani wani ya baka kai alkhairi kana tarabawa kana ta fankama kana ɗoka kai don mutane su ce kai ke ya wani mutum ne ya ce in yi ihsani raba muku shi yasa na raba muku ba ni na yi ba wani ne ba ni canye ko ku ala da kallon kai shirinka karka nuna a yabe ka da wannan aiki ina fata mun gani yau wa qaulin lahi ta'ala قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد da faɗar Allah maɗaukakin sarki ƙul annabi ka ce musu innama ana basharun kusan kaɗai cewa ni faɗin nan basharun mutum ne mithlukum irinku irin abin da yan bida ba su zuwa faɗa saboda wuce iyaka game da sha'anin manzan Allah sai su ci annabi ba mutum bane ba kamar kowa ba annabi ba mutum bane kamar mutane sai su ce ka gani ko da ka ce annabi mutum ne kamar mutane su wannan dan izala ne aibata manzan Allah yake alhalin wa ya faɗa alƙur'ani ne ƙul inna ma ana basharun mislukum wai ka san da wa ake mislukum kin nan eh da wa ake eh kamar ku kuwa mutane suwa a wannan lokacin duka ba sa bai ba duka mushrikan da kowa mutum ne ni irin ku bi ma'ana yana da mutuntaka aihuwan manzan Allah aka yi kama yadda aka ihe sauran mutane amma da yake su suna da guluwi da wuce iyaka ahmadu tijjani a cikin shawahirul ma'ani cewa annabi ta cibiya ya fito ba wai ta inda sauran mutane ke hito a hito me dalili babu ƙarya kawai annabi da Allah ya bar shi ya fito ta inda sauran mutane ke fito yana nuna kaskanci gare sa haka Allah ya so mutane su fito thumma sabila yassar hanya da Allah ya so mutane su fito kenan ta amma wuce iyaka ne da ƙarya ga manzon Allah ka ce ya fito ta cibiya me ke nuna ya fito ta cibiya ina dalili ke nuna haka ko operation haka wancan lokacin eh mahaifiyarsa aiki ya kamata aka haifi maza Allah aihuwa ta yi aihuwa ta yi shi yasa annabi mutum ne mislukum irin ku ko mutane me ya bambancin ku da shi yuha ilayya ni ana mun wahayi bas kai ana maka wahayi ba maka wahayi annabi ana mai wahayi wanda ku ake mai wahayi kaga yana da alaka kai tsaye da wa da Allah Allah ya turo mai ɗan saƙo kai tsaye ga abin da ake so a sanar da shi abin da zai faru gobe zuwa tashin alkayama kai an sanar da kai haka kana da wannan matsayin Allah ya ɗauki annabin sai je da shi can sama subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina kai an yi da kai haka kai da kai haka bas ma kasancewa shi annabi kuma manzo yana nuna ya fi kowa da kowa kasancewa shi manzan wanda aka sauke mafi girman littafin da shi ne ƙarshen annabawa yana nuna duka ya kece manzanni da duka annabawan Allah ya fi su makami ya fi su daraja Allah ya ba shi wani matsayin da bai ba sauran annabawa gaba ɗaya nabi da kansa ya faɗi ana sayyidu waladi adam ni ne shugaban duk wani ɗan adam da aka haifa a duniya wa ya ba shi wannan matsayin Allah tare da haka mutum ne mutum ne ba mala'ika ba ne ba aljani ba ne ba innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid kusan cewa abun bautarku kwaya ɗaya ne baya da abokin tarayya in za ku yi bauta shi kaɗai za ku ma kar ku yarda ku cakuɗa bautar shi da wani don wani ya gani ina fata mun gani in za ka bautar Allah ka bauta masa shi kaɗai kana neman kusanci a wurinsa ya baka lada kar ka haɗa kana yi don Allah kuma don wasu su gani innama ilahukum ilahun wahid abun bautar ku ɗaya ne baya ɗaukar kishiya in za ka yi don shi kaɗai ka yi in ka haɗa shi da wani kaya asara baka da nada ina fata mun gani wa ana bi hurairata marfu'a qala allah ta'ala ana aghna ash-shuraka'i 'an ash-shirki man 'amila 'amalan ashraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa shirkahu rawahu muslim hadisi daga abu huraira marfu'an yana da hukumar raf'i kenan zuwa ga manzo Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi qala allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace ana aghna ash-shuraka'i 'an ash-shirki ni ne mafi mawadatuwa abokanan tarayya da za a yi shirka da ni da su na wadatu da duk wani abokin tarayya da za ku haɗa ni ku yi shirka da ni da wannan mutuna ko da ni da wannan abin bauta koma wane ne na wadata man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki ashraka ma'iya fihi ghairi sai ya shirkanta ni da wani na a cikin wannan aikin taraktuhu wa shirkahu sai in bar shi da shirkarsa ina fata an gane hadisi duk wanda ya aikata wani aiki ya hada Allah da wani a cikin wannan aikin Allah ya wadata sai ya barka da wannan mai aikin ya baka sakamako shike ina fata mun gane وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من, من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل رواه أحمد حديث دقى أبي سعيد مرفوعا شما زوا من زال الله تيراد أمنش الله سبتا أقريش annabi ya ce ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min almasih ad-dajjal shin ba za ku so in ba ku labarin wani abin da shine mafi tsoro da nake ji muku tsoro akan ku a wuri na sama da tsoron da nake muku na masihud dajjal qalu bala sai suka ce eh ka ba mu labari ya manzon Allah kenan annabi ne ya ce masahabban shi shin ba za ku so in ba ku labarin wani abin da nake ji muku tsoron shi ba sama da yadda nake ji muku tsoron masihud dajjal sai suka ce eh ka ba mu labari ya manzon Allah qala sai annabi ya ce ashirkul khafi shine shirka boyayya ashirku alkhafi shirka boyayya annabi ya ce yaqumu ar-rajulu fayusalli shine mutum sai ya tashi yana yin sallah fayuzayyinu salatahu lima yara min nazarin rajul sai ya kawata sallar shi ya adeta saboda abin da yake gani na wani yana ganinsa an gane ku mutum ya tashi yana yin sallah normal ba kowa misali ya zo a makare ko ya tashi za a kiyamun laili cikin sauran 'yan wanshi sai ya tashi tsaye yana yin sallah normal wane na shigowa yana tambayi ina wane da ya shigo kawai sai sake karatu ko kaga ya sake yana kankamewa Allahu akbar saboda ya ga shigowa wannan kaga yanzu ta tashi daga dan Allah ta koma danwa dan wannan wanda ya shi eh mana Allah akwai mutanen da Allah ya fitanance su da riyafa Allah ya kare mu tsare wanda ba zai yi alkhairi ba inda ba mutane ke da kwaifi Allah ba zai ka iya neman sadaka da taimako a wurinsa a matsayinka na bukacin da ya san ka kuma ya san halinka amma sai ki taimaka maka amma da ka zo cikin gungun jama'a sai ka ga ya tashi yana tabaka ayi kaza saboda mutane su yabe shi su gane cewa yana yi fi sabilillah kaga wannan ya halaka ko bai da lada uwan Allah irin taimakon 'yan siyasa eh a doka a yi filmar sosai ya yi araba saboda wanga an yi shi ne don a yi mi don a gani alaikum salawa aha kamar mutum na nafila eh na'am sai wani zo kusan shi da yake sallah bai iya ruku'i ba bai iya sujudi ba ko yana yi haka dan sakaki sai wani ya zo kusansa maimakon ya gaya masa ga yadda ake yi sai ya sallah normal yadda ake yin ta gabansa da nufin ya ga yadda ake ko ya gyara wannan babu laifi namal a'malu binniyat binniyat ko da yanzu aka tashi yin sadaka wani ya zo yana neman taimako sai na san muna tare da masu hali nan kuma ni ina da karamin hali sai aka ce ana so a yi kaza sai na fuskanci akwai masu hali manya ciki na in na fara badawa za su iya su bada wannan ba aibi ba ne ba ka yi haka ne don ka yi mi don ka zabarar da wasu su yi wannan ba laifi ba ne ba eh sau da ka yi haka ne don ka zabarar da wasu ana dai diba zuciyar ka ce don wa kai saboda inna mal'amalu bin niyata wa inna ma likulli mri'in ma nawa abin da ka yi niyya shi ne za ka samu sakamakon shawar Allah ina fata mun gani kenan baya da kyau ka dinga yin aiki don wani ya gani ka fara sallah ita yadda kake yinta kammala ta yadda kake yinta karwa na ya shigo ganin shi yasa ka dinga makharij kana kalkala kana wasu abubuwa don ya gani wannan ka ruguza aikinka shi yasa malamai suka ce wannan yana rosa aikin da farkonsa da ƙarshensa suke da alaƙa sai ya ruguza ma shi duka kamar sallah farkonta yana da alaƙa da mi da ƙarshenta a zaro ba raka a hudu ba ce ba to raka a farko tana da alaƙa da mi ta ƙarshe da za ka yi raka uku lafiya lo sai ta ƙarshe ka yi fata iska sai ka ce ukun can suna nan ta ƙarshen ce da ka iska ta lalace duka gaba da sai mi sun lalace to da za ka yi aiki a riya na sallah don wani ya gani wannan aiki ya ruguza masallaka gaba ɗaya saɓanin aikin da farkonsa bai da alaƙa da mi ta ƙarshensa yanzu ka tashi kana ta sarka fi sabilillah da niyya ta ƙwarai sai wani abokinka ya yi kwana ko sai ka dinga yin sadaka don ya gani waccan ta farko ta tafi sabilillah wagga ta biwa ta tafi sabilin shaitan ba ka da sakamako a kanta ina fata mun gane shi yasa kenan in za ka yi aiki ka yi shi don wa don Allah وعليكم السلام ايه shi na ce maka innamal a'malu binniyat wai mutum ne yana yin aiki dan Allah amma sai shedan yana nuna mashi adan ka gani sai ka yaƙe shi sai ka yaƙi shedan ka yaƙi zuciyarka shi yasa magabata suka ce babu wani aiki da ke da wahala a rayuwa kamar yi dan Allah yafi komi wahala yafi komi wahala sai ka yaƙi zuciyarka sosai saboda shaidan zai iya shigowa da makamantarsu in ma shaidan yana nuna maka ba dan Allah ba kake yi da wuri yi dan Allah so da wanda shaidan ke shigo musu da wata mashiga daban ana neman alkhairi ana neman taimakon da ka iya yi sai ce to yanzu ka bada ma ba dan Allah ba ne to shikenan na hasa da ma baka da niyyar ka bada fi sabili ina fata mun gane eh sai nuna ma in kama yi ba saboda Allah bane ba kuma dama kana son hakan sai ka fasa bada ka kyautata niyyar ka kai alkhairi ina fata mun gani kai kai dan Allah in ma wani abu na shigo ka cikin zuciya fa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'in billah idan shaytan yana so fisge kai abga ka cikin wani abin da yake ba daidai bane ba sai ka nemi tsarin Allah daga wannan shaytan sai ka aikata aikin alkhairi malati fihi masail a cikin wannan babun akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko تفسير آية الكهف من جي تفسير وانا آية تشكين سورة الكهف الثانية مسألة تبيو الأمر العظيم في رد العمل الصالح الأمر ميجرما أتكم ميرد أيكين الخير إذا دخله شيء لغير الله إذن وانا أبو واندبانا ألا يشيغونا أيكين أغاكو مسألة تبابا أتي متنا أيكين الخير كما ألا بايكرا بابا مسألة بابا خسارة kai ta wahala kana aiki sannan kuma ya zamanto aikinka asara ne gare ka kaga wannan asara ce babba ina fata magana Allah tsare mai kare الثالثة مسألة أكو ذكر السبب الموجب لذلك an ambaci menene sababin da ke wajabtar haka wajabtar da haka na Allah ya ki karba huwa kamalul ghina wadatuwar Allah Allah ya wadata idan ka hada shi da wani abokin tarayya sai ya wadatu ya barka da wannan bawan naka arabi'a mas'alata ko ya barka da wannan bawan arabi'a mas'alata hudu inna min al-asbabi annahu ta'ala khairu shuraka lalle yana daga cikin sababban kuma lalle Allah madaukakin sarki shine mafi alkhairin abokanan tarayya duk wani wanda zaka hada da Allah da shi a matsayin kishiya ga Allah Allah shine alkhairi akan wannan كما وانين الخامسة مسألة تبير خوف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه من الرياء tsoron manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi akan sahabbansa dangane da riya kadiba fa annabi yana magana da sahabbansa ne fa ina fatan mun gane yace mafi abinda nake ji muku tsoro a wurina shi ne shirka ɓoyayya na fi ji muku tsoronta sama da nake ji muku tsoron masihu dajjal kun san masihu dajjal kuwa fitina ce babba babu wani annabi ko manzo sai da ya gargada al'umma shi da fitinan masihu dajjal so da fitinas to amma annabi ya fi ji mu al'ummar sa tsoron riya sama da almasihu dajjal wanda ke nuna girman sha'anin riya kuma kaga annabi da sahabbansa yake mutanen da ke da tsarkin zuciya wanda yana da wahala a samu hakan tattare da su kenan kaga mu ya kamata a ce mun kama jikinmu in an yi magana akan sahabbai game da hakan mun babu aula mu kasance a shirye muke السادسة مسألة شدة أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله ولكن يزينها لما يرى من نظر الرجل إليه النبي فسر تمي أكيني دقوي شركة شوى قامتين ياتاشنا ينصلى دم الله سيدي كو زي كارا أدي صلى يكارا كواتاتا سو da ganin wani da yake gani yana dubansa wannan shine boyayyar shirka kenan Allah kare mu tsare mu daga fadawa cikin boyayyar shirka ina ga kuma nayi kamata mu dakata abinda mu fada daidai Allah sami tare lada kuskure kuma kamacin haka Allah ya fi mana gaba daya assalamu alaikum warahmatullahi